أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaqa da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaqa da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lahira alfarmasi bin Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna ashirin da takwas ga jimadar ula a hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin don haka muna cikin kitabun biyu za mu tashi sabon babi باب بيع التساوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك الإمام البخاري رحمه الله يجي wannan babi na magana akan saida saida tasawir wata zane-zane masu ɗauke da hotuna mana sura allafi ne su fi haruhun wadda babu ruhi tare da ita wa bayu kawai min zalika daga da kuma abin da aka ki shari'a ta ki in ma na haramci ko kuma na karhanci duka dai kamar yadda yake wajen fuqaha'u za mu ji insha Allah حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سمعته يقول من صور سورة فإن الله معذبه حتى ينفع فيها الروح وليس بنافهم فيها أبدا ضرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب يا ذا القدم قال حدثنا يزيد بن زريع يجي يزيد بن زريع يا ذا القدم قال يجي أخبرنا عوف يجي عوف يا أبا ملاباري عن سعيد بن أبي الحسن شيكم يا لك سعيد بن أبي الحسن قال معنا يا كفى سعيد بن أبي الحسن قال أبن ديك كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه نادم وجد عبد الله بن عباس يدعى الله تبتا قدن لأبن معنى يدعى الله تبتا قدن لأبن إذ أتاه رجل فقال ألوكة سيدة والمسلم يازو مسا فقال يا أبا عباس يا أبا عباس الكنية الساعة أبو العباس شي واتن عبد الله بن عباس inni insanun innama ma'ishati min sanati yace ni mutum ne kamar yadda sani yace to al'ada ta wato al'amarin tafiyar da rayuwa ta gabaki ɗaya ina tafiyar da shi ne ta sana'a hannuna da sana'a hannu nike tafiyar da al'amuran وإني أصنع هذه التصاوير إلى وأن زان زان نهوتنا وأن زان زان نهوتنا وأن زان زان نهوتنا سونيكي فقال ابن عباس معنى كاد سونيكي يسير يسام أبي مصروفي سي عبد الله بن عباس يجي لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم to kafin dai mu yi wata magana in sanar da kai ba zan zantar da kai wani abu ba sai abin da daga manzon Allah na ci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ci to shi ne ta sami su ya kulu na ji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya kulu yana cewa man sawwara suratan duk wanda ya zana wani hoto ya zana wani sura fa inna Allah mu'azzibuhu sanin dai haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala mu'azzibuhu zai mai azaba fa inna allaha mu'azzibuhu hatta yarfa'a fi ar-ruha wa laysa bilafi fi abada sai ya hura masa rai kuma ka san abin da ba zai yi ba ne nan sa sallallahu alaihi ba kuma zai yi ya hura masa ran ba an zana doki an zana tinkiya an zana wata dabba an zana amma za a iya gana amma maganar busa rai fa yace fa laysa bi nafi'in abada fiha abada bai da ikon busa ma wannan abin da ya zana rai har abada to kaji abin da Abdullahi bin Abbas ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan abin da ya shafi wannan mas'ala ta zane to farabar rajulu rabwatan shadidatan sai bawan Allah nan da ya tambayar nan sai ya ji al'amarin mai nauyi ne kuma shi bai da wata sana'a ba sai wannan don haka sai ya yi wani irin numfashi ya ja numfashi ya yi ajiyar zuciya eh kamar irin ɗaukewar numfashi nan na irin mai asma yana yi yana ɗaukewa to haka yau ta ajiyar zuciya sai numfashi yana yana ɗaukewa واصفر وجهه هزك الشكمة هكي في السنة في فتفة فقال يجي ويحك سيب الله بن عباس يجي ويحك واتن الله يتكنك ويحك واتن كلمة تترقمي كما يد ويلك ita kuma kalma ce ta azaba ta tsoratarwa ta firgitawa shi wailaka kai conka wai haka watan watan Allah sarki kamar mutum ne baka tausayi kace Allah sarki wani Allah sarki wani shine wai haka eh Allah ya ji kanka in abaita illa tasna fa alayka bi hadha ash-shajar in ya in ya kaki ba za ka yi ba ba za ka bar wannan sana'a ba don ta zama jiki gare ka to fa alayka bi hadha ash-shajari to in za ka yi zanen ma to alaika na hore ka biya da shajari da waɗannan itacen domin su da matan ba a san su da rayuwa ba sai ka zana wata bishiya ka zana wani dutse ka zana wani watan wani gida haka to kaga wannan duk ba a san shi da watan rayuwa ba amma abin da aka sani da rayuwa to wannan shine ba za ka ba kullu shay'in laysa fihi ruhun duk abin da babu ruhi tare da shi wannan ba komai ka iya zana daga nan aka samu saɓani wasu suka ce zanen ma akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba duk wanda yake na mai rai ne to bai halatta a zana shi wanda yake na mai rai ne bai halatta a zana shi amma wanda yake ba mai rai ba ne kamar dutse ne ice ne gida ne to ba komai a iya zanawa sannan wasu kuma suka ce akwai bambanci ga ina aka yi zana a tufafi aka yi a shimfiɗa aka yi a bango aka yi a labule aka yi kaga dole akwai bambanci to don haka hukunci ma na canzawa yana bambanta dangane da ina aka yi zana wasu suka ce mutlaƙan duk inda za a yi shi karahiya wasu ka ce a'a in dai za a yi inda ga shimfiɗa ne haka kamar sai a yi ga inda za a taka ko inda za a zauna ko inda za a yi matashi duk wannan babu komai saboda wannan babu wani ikirani girmamawa cikin abin da za a taka babu wata girmama cikin abin da za a aza hannu haka kamar matashi babu wata girmama cikin abin da za a zauna ko a kwanta to da haka babu amma ga bango a iya samun girmamawa domin zai kamantu da masu bautar irin waɗannan halittu don haka watan malamai suke da saɓani akan wannan matsala ɗan suna da wannan matsalar mun taɓa tattauna ta ta abin da ya shafi hoto wasu ma suka ce watan abin da hoton da zai nuna inuwa shi ake nufi wasu suka ce a'a in an koma da wurin hadisin umumi ne ba wani hoton da ko zai nuna inuwa ko ba zai nuna inuwa ba wasu ka ce a'a watan matsala da ta lafiya ce kamar yadda muka karanto shi can baya in an tuna a karatun baya an yi bayanin shi da fadi to nan dai abin da ya kawo shi alaƙar shi da wannan ba alaika bi hada shajari ba alaika bi hada shajari domin mi domin a cikin hadisi ya ce inna ma ma'ishati min sana'ati yadi inna ma ma'ishati min sana'ati yadi ya ga mutum ake bi yana sayarwa ke yana sayarwa to ya halatta a sai da wasu bai halatta a sai da wasu ba wa'annan zane zane to قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي أروبة من النضر بن عنس هذا الواحدة الإمام البخاري قال أبو عبد الله أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي أروبة سعيد بن أبي أروبة وتن يا يا جوانا الحديث من النضر بن عنس النضر بن عنس هذا الواحد وانا حديث بايع وانا حديث بايع wato sa'id ibn abi aruba ya ji shi daga nadr ibn anas ko kaga nan sai ta dike abu abdullah imam bukhari ya ce sa'id ibn abi aruba ya ji wannan daga nadr ibn anas hada ba wannan wannan hadisin da saboda haka kaga kenan ya yi ta'aliki ba menene hukumar wannan ta'aliki game da aka sha mai da ta'aliku ban al-Imam bukhari zuwa ga makarantun su to shine wato al-Imam bukhari ya fitar da shi a kitabul libas a kitabul libas sai ya fitar da wannan wannan hadisi ma'ana wannan ta'alikin da al-Imam bukhari ya kawo to ya kawo shi da isnadin shi tiryan tiryan ya yi wasu shi can a kitabul libas na باب تحريم التجارة بالخمر الإمام البخاري رحمه الله يشي wannan babi zai yi magana akan hukuncin haramcin kasuwanci a giya kasuwanci a giya ma'anar an ce kasuwanci mutum ya sau ya sayar kaga sauwa kasuwanci sayarwa kasuwanci kai dakon ma ya zama mutum shi aikin shi dakon duk yana cikin abin nan yana cikin wannan hukunci وقال جابر رضي الله تعالى عنه حرم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حرم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيع الخمر على يجب باب تحريم watan al'imam bukhari ya kawo wannan a cikin abuwabul masjid ya kawo cikin abuwabul masjid babu tahrimi tijarat al-khamri fil masjid to nan kaga ya zama a amu dan ce kan amu ruska a cikin masallaci to nan ma a amu ko a ina ma tahrimi tijarat al-khamri ko a ina وقال جابر رضي الله تعالى عنه حرم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيع الخمر جابر بن عبد قال جابر الإمام البخاري رحمه الله يأتي جابر بن عبد الله الأنصاري قال ياتي حرم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيع الخمر annabi sallallahu ta'ala sallam ya haramta cinikin giya ma'ana mutum ya sai giya ko da ba sha zai ba ya sai da giya ko da ba shi ba ta yake ba ya sayar to da sayanta da sai da ita duka manzo Allah sallallahu sallam ya haramta domin bai'a yana daukar waɗannan ma'anonin bancin ma'anarsa wadda ita ce aka bi ta fi zuwa a tunani an ce bai'u sayarwa bai'u sayarwa to kuma bai'u yakan ɗauki tsaye kuma yakan ɗauki sayarwa to kaga nan wannan ta'aliki wanda al-Imam bukhari ya kawo na riwayar Jabir dan Abdullah al-Ansari al-Imam bukhari ya wasu sa babu bai'il maitati wal asnami babu bai'il maitati wal asnami to anan ya kawo wannan riwaya da waslin ta ma'ana ya yi waslin wannan riwaya anan imam bukhari ya waslin wannan riwaya kaga an gano wannan ta'liqin menene fuskar shi حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن العامش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا مسلم مسلم ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي حدثنا هذا التدم قال حدثنا شعبة يجي شعبة بن الحجاج هذا التدم عن الأعمش يا لك أعمش عن أبي الضحى shi kuma ya ji daga abin duha alkunya ce sunan shi watan muslim ibn subaihin muslim ibn subaihin shi ne sunan shi amma ya fi shahara da wannan alkunya ta abin duha shi ne an abin duha an masruki shi kuma daga masruqun al'ajda an aisha radiyallahu ta'ala anha shi kuma daga ummul mu'minin aisha ta Allah tabbata gare ta lam ta ce ke amma sai ba ku kalibin lamma shi ne za ka kaddara lamma na dalat ayatu surati al-baqarati an akhiriha lokacin da suran nan ayoyin nan na suratul baqarati an akhiriha har ya zuwa karshen suratul baqarati tun daga ayar da ke magana akan wato haramcin riba allazina ya'kuluna riba la yaqumuna إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس تهيزوا كرشن سورة من لي أن أمبتش آية من لكي مغانا أكل ربا to shi ne umulmin aisha ta ce lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka kharajan nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fa qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fa qala yace hurrimat tijaratu bil khamr to shi kenan an haramta kasuwanci cikin giya kagabancin an haramta shanta kuma haramun ne mutum ya yi kasuwancinta ko ya sayi ko ya sayar ko ya yi dakwanta ko ya watan a a a yi wata mu'amala da ita dai kowace iri ce tana ce hurrimat tijaratu bil khamri an hana kasuwanci an haramta kasuwanci bil khamri a cikin sha'anin giya na'am نعم نعم wani ciki نعم da baka shi da wani ito wannan kana nufin yanzu wanda muke ciki yanzu yanzu muna cikin babu tarihi tijarar da samun hadisin to ya to abin da ke ciki magana ne man sawwara suratan fa inna Allah mu'azzibu man sawwara suratan fa inna Allah mu'azzibu to sai aka ce fa alayka bi hadhihi shajar fa ilayka bi hadha shajar bi hadha shajar in ma za ka yi to sai ka gane ai shi an yi bayanin shi kila a hankali ya dauka mudabaqat sal tarjuma fa alayka bi hadha shajar ma'ana ya nuna akwai wanda za a yi sayar akwai wanda ba za a yi ba ko akwai wanda ba za a yi ba tunda ya ce in abaita illa an tasma'a to fa alayka bi hadha shajari kaga shi wannan halal ne ke zanen da bai wuce bishiya ba don ba shi da rai gida don ba shi da rai a zana wani kamar bulu don ba shi da rai a zana wani dutse don ba shi da rai ibn abbas ya ce wannan ka iya yi ai shi yasa aka ambaci maganganun malamai to ai kaga shine alaka shi babu bai tasawiri lati bi'a ruhun wa ma yukru min zalik kaga shi ne tarjuma abban mata kuma in ka shiga cikin hadisin za a zama bambanci an tantance tsakanin wanda za a yi da wanda ba za a yi ba to shine alaka shi so babu ismi man ba'a qurran al-imam al-bukhari rahimahullah yace wannan babi na magana akan hukuncin zunubin wanda ya sai da ɗa ba bawa ɗa a sai da shi a matsayin bawa to wannan zunubi ne mai girma zunubi ne mai girma to akan wannan ne al-Imam al-Bukhari ya akada wannan tarjuma حدثني بشر بن محروم مرحوم حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن عميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدا ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر عجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثني بشر بن مرحوم بشر بن مرحوم يا ذا ارتدني قال حدثنا يحيى بن سليم يجي يحيى بن سليم يا ذا ارتدم عن إسماعيل بن أمية شيكم عن إسماعيل بن أمية دق إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد شيكم دق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يا جل أبو هريرة ويا كفولك أبي هريرة يدال الله تبارك ريش عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يا جلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ذا الله وسلم ياج قال الله وبنجي تبارك وتعالى ينا تشيوى ثلاثة أنا قسمهم يوم القيامة متمكو واتن أنا قسمهم واتن ميجايا دسوني كرانة تاشن القيامة eh ban sa kowa ya yi jayayya da su ni ne zan yi jayayya da su ran tashi alkiyama khasmuhum ina da ja da su ran tashi alkiyama subhanallah rajulun aqabi thumma gadara annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace rajulun watan mutumin da a ada bi yayi alkawari watan bi ya sani tsakani ya shir ya kulla alkawari da wani ya tsani tsakanin alkawarin amma daga baya kuma ka karasa na sai ya ga sai ya yi to wannan watanni watan ina ina ina ina ina mai jariya da shi saboda ya ya yi alkawari kuma ya sa Allah subhanahu wata'ala tsakani mana ko ya sa shi shaida ko kuma a'a ya yarda da wani da Allah sai ba shi yarda ta ya yarda shi amma daga ba sai sai yarda ka kenan duk wanda za a yi alƙawari tsakani da Allah da shi ya yi yarda ka ga wannan abu yana da haɗari yana da haɗari kuma kar a ɗauka wai sai babban al'amari ko mai ɗaukar ba in dai za a yi alƙawari wani tsakaninka da Allah ka ga azumi wa Allah cikin lamarin kaga yanzu abin ba hadari shi ba karami bane to in yayi yaudara to wannan yana daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya ce khasmuhum na ja da suran tashi alkiyama tun daga nan har wanda za a ce to wani ga amana nan tsakani da Allah kada ka taba kuma ka rike mai ita tsakani da Allah ko ko a'a sai ma da aka tambaye shi wane ga amana nan za ka riƙe mai ita tsakani da Allah in baka ya ce zai riƙe tsakani da Allah kaga ya bayar a ɗaji ke ko wanda za a rantsar da shi akan wani makami kaga amana ce za a bashi wataƙila ma sai an bashi rantsuwa a rantsar da shi da Allah cewa ba zai ci amana ba kaga ba zai ci amana ba lafazi ne umumi in ya rubuta ciki da naira goma ta ofis ɗin shi ya karya wani alƙawarin ne naira goma ba miliyan goma ba naira goma da gangan ba wata makauta ya sa alƙawari kuma wasan ya sa kanshi cikin haɗari saboda haka yin alkawali da shaidar da Allah da haɗawa da Allah al'amari ne mai nauyi sannan ya ce warajulun ba a ƙurran ba a kala samanahu haka nan mutumin da ya sai da ɗa ba bawa ba ya san ɗa ne ba bawa ba da gangan ya sai da shi fa a kala samanahu kuma ya ci kuɗin to shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce khasfuhum yawmal qiyamah sannan wa rajulun ista'jara ajiran da mutumin da ista'jara ya dauki kwadagon ajiran dan kwadago fastawfa minhu ya sa shi aiki yadda yake son ai mai aikin kuma an mai shine fastawfa minhu ya nemi mai aiki ga irin yadda yake so in gini ne ce to ga yadda muke so kai in noma ne ga yadda muke so in wani aiki ne na ɗauki kaya wani wuri a kai wani wuri in noma ne in gini ne in gina rijiya in kowane aiki ne da za a iya tsawa a ɗauki mutum haya ya yi a biya shi to sai ka ɗauke shi kwadago to duk wanda ya ɗauki ɗan kwadago fastau famin ya nemi ya yi mashi yadda yake so an gane ka ga cika mashi aiki yanzu me ya rage shi kuma ya cika na shi sharri to walam yu'tihi ajrahu sai bai ba shi ajar hula da shi ba shi kaga ya cika mai aiki ne amma shi ko bai ba shi da shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ana hasmu saboda ya cuce shi ya zalunce shi ba ka ga shi ma wannan abu ne mai kadari ba ka ɗaukar mutum kwadago ka yi jinga da shi ka tsorce shi maimakon yana karewa kan zufan shi ya tsare ya bushe daga cikin shi ka biya shi shi sai abin kuma ya koma ya koma bashi ya mamance da ya yi aikin amma lokacin yana naira ta biyar bashi kuma za ka ga abin mamaki wanda ya fi ƙarfin abin amma lokacin da aka yi aikin yana so a yi amma lokacin da aka gama sai ka ga ɗan ƙwadugo ana tarbi kuma mai kuɗi yana da watan watan a a a a iko ne ya yi gine-gine ya yi duk abubuwan da yake so amma haƙƙin da bai taka kara ya karya ba na wani za a ga wani hasi an da Allah ya sa kada mai amfani wannan saboda haka hadarin da ke ci ba kaɗan ba ne al-imam bukhari ya kawo wannan hadisi ne domin warajulun ba a qurran fa akala samanahu babu ismi man ba a qurran kaga babin zunubin wanda ya sai da ɗa ba bawa ba. To kaga an faɗi dai babin zunubin amma an san girman shi? To sai hadisi ya faɗi girman shi. Hadisi ya faɗi girman shi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mutum uku ana fasmuhum. Ya ce ni ne mai kusuma da su na jaya da sunan tashi alkiyama. Ban sa kowa ana fasmuhum. kaga maimakon wancan da aka abin nan haƙi a ce a ji zaman ka Allah ya zama ka eh Allah ne zai tsaya mana dinka akan haƙƙin da kake nema wanda aka saka aiki ba a biya ka ba ko ko aka bautar da kai kana da aka sai da kai a matsayin da a matsayin bawa na'am
ya sanda ne aka sai da shi shi aka ran kaza in ya samu sa'a ya gudu zai faɗa cikin yan wancan da kamar alikun ne zai faɗa
eh a yanzu in an riga an sai da shi kuma shi ya san da sai dauki kadara eh na duk aure da su gudana haka ake ai kaga akwai wanda an san ƴaƴaye amma kuma tun da yanzu mulki ya sa ya canza wata kaddara ce ta cin musu suna ji suna gani yanzu sun biya kansu su fanshi kansu sannan kuma wasu nasu in ba su da wasu nasu su biya su fanshe su Eh, amma yanzu shi mummuna kadara ce ta cin masa har in an kai ga sai da shi din to ai ka Salman al-Faris ta shi ba bawa bane amma ta kadara ce ta cin mishi amma kuma da za a fanshe shi ai da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a wannan da ne ka dawo cikin mu kawai ba magana amma sai da aka fanshe shi sai da aka fanshe shi san to na ne باب أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اليهود ببيع أراضيهم ودمنهم حين أجلاهم فيه المق فيه المقبول حين أجلاهم هنا أتوقف فيه المقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كو فيه المقبوري حقيت مقبوري إيه أكو مقبوري كما ونن كده تسأل فيه المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا الإمام البخاري يقول بابي كينا نأمرني النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة ببيع أرضيه ya umarce su sai da arabihim watan ƙasarsu da tegunansu wadi manihim da bololinsu inda ake zubar da shara juji ke inda ake zubar da mataccen abu da kazanta da sauransu shi ne diman hina ajilahum lokacin da ajilahum ya fitar da su daga madina ba ku da hina ajilahum باكل الدمني فيه المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى فيه اتكن wannan tarjuma in ji al-Imam Bukhari sai ya ce al-maqburi an Abi Hurairah radiyallahu anhu ai fihi hadithu al-maqburi an Abi Hurairah radiyallahu anhu a cikin wannan hadisin Sa'id al-Maqburi ya taho wanda ya karba daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu an fahimta ishara ce al-imam al-bukhari yake zuwa ga hadisin nan wanda wato ya fitar da shi a kitabul jihad a kitabul jihad kaga yanzu wannan ma ishara ita ta tarihi cewa a cikin wannan babi akwai hadisi ya zo takan sa'id al-maqburi takan abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda ya kunshi umurnin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ga Yahudawa akan su sai da arabihim wa limanin to kaga dina ajdahum lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya su daga Madina to kaga kenan anan hadisi dai ne kawo don wannan hadisi ne ba amma kaga goma shi tarjuma ya kawo shi mu'allaqan don haka in an zo karantawa babu amrin nabi sallallahu alaihi wasallam yahuda bi bai'i aradihim wa dimanihim hina ajlahum to kaga tarjuma ta kare sannan fihi al-maqburi an abi hurairah radiyallahu ta'ala a cikin wannan tarjuma a karkashin wannan tarjuma ko ko a cikin ma'anar wannan tarjuma hadisin sa'id al-maqburi takan abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa manzo Allah ya umurce su da sai da gonakin su Yahudawa ke wannan ya zo kaga shi wannan taliki amma ta kitabul jihad al-Imam al-Bukhari rahimahullah zai kawo shi باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نصيئة الإمام البخاري رحمه الله يجب wannan babu yana magana akan sai da bayi wal haiwani da sai da dabbobi bil haiwani da dabbobi nasi'atan da jinkiri ma'ana a sai da bayi a biya da bayi amma nasi'atan da jinkiri ma'ana ina da bayi goma zan sayan maka da su ni ma ina son ka sayan man da naka ne to sai in ce naka in biya da nawa ka sai nawa ka biya ni da naka to shi ne to irin wannan ai kasan ana yi a abin da ya shafi inda muka wuto watan ababen abinci ne da sauransu duka ana yi iyaka dai an tantance akwai wanda ake tafazuli akwai wanda ba a tafazuli akwai wanda ake nasi'a akwai wanda ba a nasi'a ma'ana nasi'a jinkiri kaga in sashin dinarai ne da dirhamai ba a jinkiri in zai sai ma da dinarai na ka biya da naka to yadan biyadi yadan biyadi haka zalika to shi ne watan hukuncin sake babin sai da bayi a biya da bayi nasi'atar ko alhaiwani bil haiwani nasi'atar واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها فيوفيها يوفيها صاحبها بالرجفة الإمام البخاري رحمه الله واشترى ابن عمر واشترى ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ياتي راحلة واتن أبو حوا راحلة أبي حوا سواء إذا راحلة لنا راقميني هذا نمشي تاغواتي kaga ta mace ke to kowace irin jere tana karɓar sunan rahila rahila abun hawa to abdullahi dan umar ya sai rahilatan bi abirati bi ashbi arba'ati abirati da raƙumi hudu raƙumi hudu aka aka aka biya da wannan abi hawa daya kaga kenan ana sayan watan dabba daya a biya da dabbobi da yawa saboda kima ake amfani da ita kima ake amfani da ita ka ko yanzu akwai maraƙin da yana sayan maruka ko yana sayan watan a a a a a sa wanda zai iya sayan maruka hudu har biyar ma har biyar to haka ne to za a biya da irin wannan to haka ma a bayi din to saboda haka واشترى ابن عمر راحلة بأربع بأربعة أبعرة أبعرة جمعنا وتن بعير بعير مضمونة عليه مضمونة أبن تارا وعليه قريش يوفيها صاحبها بالربزة وندي القول زي بيا ميتة عربيزة كاغير أن كل جيكي أما أنت أباير آآ سيوشي ko sai ina aka ce ba na inda aka yi cinikin ba sai a rabiza shi rabiza sunan wuri ne kuma tsakanin da madina zango uku ne zango uku ne haka wasu kace tsakanin sa da madina to kaga dai nan in aka ce za a kulla ciniki kamar nan zan baka nawa watan abin hawa amma na kan da za ka biya raƙumi hudun nan sai an je watan tsafe ko sai an je man ko sai an je kuntuwa kaga an samu me an samu jinkiri to kaga kenan halal ne jinkiri in ya shigo domin shi wannan ba ribawi ba ba ribawi ba dama ita an san inda muka fito riba kashi biyu ce akwai riba ta ziyada akwai kuma riba ta nasi'a jinkiri to saboda haka ba ribawi ba ne don haka watan al-Imam bukhari ya kawo wannan asari na Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma to haka sai kuma ya kawo shi mu'allaka shi wannan asari na Abdullah ibn Umar sai ya kawo shi mu'allaka wanda Imam Malik radiyallahu anhu a cikin wadda ya ruwaice shi ta kan Nafi'u ta kan Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu haka ma al-Imam Shafi'i ya ruwaice shi ta kan Imam Malik imam shafi'i ya karba daga imam malik watan wannan asari na abdullah ibn umar kuma ya kawo shi shi imam malik mansur eh ya ce ya ji daga nafi'u nafi'u daga abdullahi bin umar eh وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين وقال ابن عباس عبد الله بن عباس يجي الإمام البخاري يجي عبد الله بن عباس يجي قد يكون البعير خيرا من البعيرين ديوا وكان بعير رقمي أي كان زمومتي في جيد رقمي kowa ya san haka da yawa rago guda in an haɗa biyu biyu ya fi da yawa sa guda in an haɗa murka biyu biyu ya fi su to haka ma a wajen rakumi da yawa rakumi biyu rakumi ɗaya ya karfi ya kunu yana zama wa khairan min al-ba'irin shine mafi bici daga rakuma guda biyu kaga kenan tunda haka ne kenan a iya sayan ɗayan a biya da biyu wataƙila masu an yi ciko akan yi a yi ciko wanda ya ba da biyun ma sai ya yi ciko shi ya karɓi ɗaya amma sai ya ci shi ya ba da biyu amma sai an mai ci na kaga wannan shine mutabakar sa watan da da da babu to shi ma wannan ai in an lura Imam Bukhari ta'liqi yayi domin cewa wa qala ibn Abbas ina isnadi ina isnadin shi har ya zo Abdullahi da Abbas babu to kaga kenan ya yi kenan ya tare to wannan taliki al-Imam Shafi'i radiyallahu anhu cikin al-Umm shi littafin Shafi'i hadisi to ya yi wasu wannan riwaya ma'ana ya kawo ta da isnadin ta siryan siryan siryan siryan واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله الإمام البخاري رحمه الله يجي واشترى حكما كاغيا قارا كاو ولي أثري نرى بن خديج كم مؤلفا يا كاو مؤلف يشرى بن خديج وش اشترى يا سي بعيرا رقمي ديا ببعيرين يديا دا رقم بيو معناه بعد رقم بيو أكباش رقمي ديا fa'adahu ahadahuma ya ba shi ɗayan wa ƙala ya ce a tiga bil akari gani ɗayan kau sai gobe zan ba kaga menene ya shigo cikin nasiha jinkiri wanda shine tarjama da muke ciki ko ka abin tarjama ke magana a kai ke ya ce a tiga bil akari gadan rahwan insha Allah rahwan watan bisa kan watan sauki ba tare da matsi ba, rahwan cikin jin daɗi ba tare da takurawa ba, duk an fassara watan rahwan. A fi ka biyi rahwan bi ma'ana sahlan cikin sauƙi zan kawo maka shi ba tare da takurawa ba. Yanci ba tare da takurawa ba, ban takura kaina ba, dama wataƙila ya kan zo kamar bayan azahar. To kaga in ya ce sai ya zo tun da sahi kawo mai. ya takura kanshi ko ya takura kanshi to in kuma yace sai dare zai kawo shi kuma ya takura wani a rahwan a cikin sauki aka ce shine ma'ana rahwan a cikin sauki ba da takura ba wanda shine suka ce shine ma'anarsa rahwan wasu kuma suka ce rahwan zan kawo ma shi cikin sauki ba abin ya koma ba shi ba sai an kuma ana biya a'a cikin dai sauki an kama shi kaga shi ma wannan ta'aliki ne al-Imam Bukhari wanda Abdul Razzaq musannaf ya wuce wannan ta'aliki na wannan akari na Rafi Khadij wanda Imam Bukhari ya kawo وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى عجل الإمام البخاري رحمه الله يجي واتن ابن المسيب سعيد بن المسيب هو سعيد بن المسيب من كبار التابعين daga cikin manyan tabi'ai din na sirrin musayi to abin da yace la riba fil hayawani babu riba a cikin dabbobi kamar da muka boro riba muka wuto bayanin ta a cikin dinari da azurfa kamar yadda muka baro muka wuto riba a cikin abitayya to nan babu kaga ta abitayya akwai inda riba take shiga Eh, in cikin jinsi ɗaya ne to ba a tafaduli ba a tafaduli in jinsi ɗaya ne to to amma a cikin dabbobi babu riba ciki to tunda babu riba ciki to shine sai ibnu sayyid ya ce al-ba'iru bil ba'irai a iya sayan ba'ir raƙumi da bil ba'irai a biya da raƙumi biyu ko a sai raƙumi biyu a biya da raƙumi da shine al-ba'iru bil ba'irai washatu bishataini kuma ana iya sai da akuya ɗaya a biya da awaki biyu ko a so awaki biyu a biya da ɗaya duk ɗaya ne kasa dai duk dai musanya ce to a ɗaya a ba da ɗaya a karɓi biyu a ba da biyu a karɓi ɗaya kuma ila ajalin zuwa ga ajali duka halal ne kaga yana nuna babu riba ta ziyada babu riba ta nasi'a ma'ana duka in kaga an ba da ɗaya an karɓi biyu kaga za a ga akwai ƙari sannan kuma kai ka ba da naka raƙumi yanzu amma shi raƙumin shi guda biyu da zai bayar sai gobe ba komai za ka ce ila ajali zuwa ga ajali ba komai حدثنا سليمان
akwai sauran ma lokaci وقال
وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة ودرهم بدرهم الإمام البخاري رحمه الله يكاو الإمام البخاري رحمه الله سيساك كاو ولأثري شيكم الابن سيرين كما يكاوش مؤلفة يجي ابن سيرين محمد بن سيرين قال ياتي تو wannan shi ma تعليق عبد الرزاق المصنف يا وكيل مصنف لا بأس منين ابن سيرين يتي لا بأس بعير ببعيرين نسيئة باب ليتي بعير ببعيرين mutum ya yi a yi ciniki mana ka ba da raƙumi ɗaya a biya ka da raƙumma biyu ka ba da raƙumma biyu a biya ka da raƙumi ɗaya wannan babu laifi kuma nasi'atan da jinkiri ta kaman wancan dai magana ta wato sayyid musayyidi shi ma wannan shine Muhammad bin Sirina shi ma ta yana cikin kibaru tabi'i manya manyan tabi'ai Muhammad bin Sirina wa dirhamun bi dirhamin yace haka nan dirhami da dirham wasu suka yi ma wannan fasarori da yawa aka ce me ma'anar wa dirhamun bi dirhamin aka ce shi yana nufin bambanci shi kan dirhamun bi dirhami dirhami ɗaya kan da dirhami ɗaya babu ƙari ba a ba da dirhami ɗaya a karɓi dirhamai biyu sun tushe ba a ba da dirhami ɗaya yanzu amma naka dirhami sai an jima a'a za a yi za a yi musaya ne a bari dai sai ka riko naka sai a yi da biyadi mislan bi mislin daidai wa daidai
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان في السبي صفية فصارت إلى دئية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حدثنا سليمان بن حرب الإمام البخاري رحمه الله يقول سليمان بن حرب يا ذا التدم قال حدثنا حماد بن زيد يجي حماد بن زيد يا ذا التدم عن ثابت يا جلد ثابت البناني عن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه شيخ من انس بن مالك من دال الله ثبت غريش قال يجي كان في السبي ابن انس بن مالك يجي كان في السبي صفية صفية ام المؤمنين صفية بنت حيي صفية بنت حيي أم المؤمنين watan kana da sabi ta zamo cikin waɗanda aka ribato cikin riba yaki an ribato su ma'ana an ciyo su riba yaki tana ciki da aka yakin khaibar to lokacin aka ciyo ganima daga yahudan khaibar to sai ummul safiya sai tana cikin watan waɗanda aka ribato to shine kirmi كانت السبي صبية فصارت إلى دهية إلى دهية الكلبي سيتزم زوا دهية الكلبي تتزم زوا دهية الكلبي ثم صارت إلى النبي لقد سيتكم وجه النبي صلى الله عليه وسلم domin yadda bayanin yake lokacin da aka zo da su sai dihiya ya ce shi dai yana son wannan ta zamo cikin watan abin da za a bashi za a ce babu komai ya dauka kaga kenan in an zo lissafi da to sai wasu suka bashi suka faɗa a Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara ya rasulullahi wannan fada diya ce yana so watan tana daga cikin ita ma da ke shugaban matan duk wanda aka yi domin diyar manyan kabilar su ce ita ce shugaban su gaba ɗaya matan da aka riyo su don haka ba ba wani wanda ya dace ya ke banta da ita in ba kai ba don haka duk wanda za a ba ita to ba a dibi matsayinta ba ya rasulullah kai ka fi dacewa da ita don haka da aka faɗa manzon Allah sallallahu haka to sai ya karɓe ta daga dihiya dihiyatul kalbi to wannan ne sai ya kawo shi muktasar ma'ana a takaici ya yi ikhtisari a cikin wannan hadisi wanda yana da tsawo ya kawo shi can mutsawwalan a kitabun mikal da kutaiba ibn sa'idin daga hamadu zaidin daga sabitu da kuma shu'aibu shu'aibu shu'aibu al-habhab dukkan su daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu na'am ذاك مطابق الساعة تشيوا إن بما طريق هذا الهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية يا سي صفية ne daga dihiya tun ne da zama cikin rabon shi rabon dihiya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saya daga dihiya to kaga yana magana ne akan watan babu da ke magana akan babu wai da abidi wal haywan babu bai da hadisi kan shine mutabaka eh an ribato ta kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya saya daga wanda ta fada a cikin rabansa ummul mu'minina wa kan safiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta kuma ya aure ta saboda watan diyan manyan su ce ita ce watan safiya ita daga kabilar yahudawa ce don haka ma iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su rika mata gori in wani abu ya faru datan bai yahudiya kawai wannan abu sai na damu sai su ce manzo Allah sallallahu ka ji ya rasulullahi abin da suke ce mai kiyo shi na in wani abu ya faru sai suna yi man gori cewa ni bai yahudiya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda iya mu'ashara da iya zama da jama'a sai ce kin san abin da zaki ki ne musu baki shine ma'ana yace duk lokacin da suka ce maki ja can bai hudiya ke ce kwarai kin su kin ji bai hudiya ce amma kakar babanki Musa babbanki Haruna annabawan Allah ne iyaye ki da babbanni to tunda suka faɗa masa ka ba wanda zaki faɗa kaga ita wannan abin da za ta faɗi wata iyayenta watan kakanninta annabawan Allah manzo Allah sai ba ta wannan to duk da ya ba ta wannan shikenan ba wanda ta ke mata wannan ummul mu'minin safiya bint khuyayna radiyallahu ta'ala ce bai hudiya ce eh na ji bai hudiya ce amma ta gidi eh wadda babanta annabi Musa baffanta annabi Haruna